بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن شاء الله قرأتم نوانا لتافي كتاب الزهد وزام تاشي حرف الخائم وإن سافيت أو قاللت كلا فتأت من يميل عن الشراق yace wa in safaita idan za ka yi abota shine daga safaita daga sahibu ne wa in safaita idan za ka tsantsanta abota mana kai tacacciyar soyayya kamar irin su safiyu ne wa in safaita idan za ka yi abota ka ɗauki mutum a matsayin aboki kud da kud in ji malam bahaushe ko ta ce abokinsa ne kud da kud to shine wa in safaita idan za ka ɗauki tacaccen aboki wanda ake ce masa abokinsa ne kud da kud aukalalta killan ko za ka riƙi wani masoyi shine aukalalta ko za ka riƙi wani killan a matsayin badaɗi a matsayin masoyinka abokinka ba ta atim to ka kiyaye kanka manya milu wanda yake karkata anishuraki daga daga halin yarinta in aka ce asharku shine kamar samartaka eh kare da yake cewa sharku shababun inda hunna ajibu anishuraki wanda yake halin wauta irin na samartaka karka yadda ka ɗauki aboki kud da kud wanda abubuwa na yarinta da samartaka su suke damunsa irin ashirak abubuwa na samartaka shine kamar irin abin da ya shafi harkar wasanni shi wasanni kawai ya sa gaba kaga in kana tare da shi kaga dole ku tafi filin wasa tare to shine fata'atin ka kiyaye kanka daga ɗaukan aboki kud da kud manya milu wanda yake karkata an shuraki daga wasanni na ƙuruciya shine asharku ne samartaka ashurak kuma kamar abubuwa na yarinta ko na ƙuruciya kowa dai ya sani dai abubuwa matashi yana ji da ƙarfinsa akwai abubuwa wani za ka ga shaye-shaye to duk wani ashurak ne wani za ka ga wasanni da makamantan irin wannan to kada ka yadda kai aboki kus da kud wanda zai karkata zuwa ga wannan abubuwan saboda in ya zamto kun maɗu da shi sosai kullum yana wannan abin to ba mai ba maka wata ran karka shi gidan irin waɗannan wasannin wa in tara fihi asarar rashadi fafir rahmani faja alaman tawaki wa in asarta fihi wa in tara fihi shi wannan abokin naka wanda zaka yadda da shi wa in tara fihi idan ka gani a cikin lamarinsa asarar rashadi alamun shirya cewa wannan abokin mutum ne na Allah mutum ne na gari shine wa in tara fihi idan ka gani fihi game da wannan abokin naka asarar rashadi alamu gurbi asar shine gurbi wani abu wanda zaka iya gani ka tana da wani abu eh wa in tara fihi asarar rashadi idan ka ga alamu ko gurbi ar-rashadi na shirya faja'al man tu'aqi faja'al ka sanya man tu'aqi wanda za ka yi soyayya da shi ko ka yi abota da shi fatin rahmani saboda Allah duk da kaga shi mutumin kirki ne to ka yi abota da shi saboda Allah in ba saboda Allah ka yi abota da shi ba to wata ran za ka zo ka yi nadama duk wanda ka yi abota da shi in dai ba dan Allah ba ne to za ka samu wata ran za ku bata kuɗinsa ka gani kuke abota to wata ran za ku bata ran da kaga ba za ka samu kuɗin ba wata kanwarsa kake so yasa kuke abota da shi ka je ka makale masa ya zama abokinka to wata dan za ku bata in baka samu wannan kanwar ba za ku iya batawa tunda akan ta ne ko kuma in kuka in ma ka samu din wata dan za ku iya bata dan wata dan za ku bata da kanwar tasa ko kuma wata dan za ku iya batawa ma da ka samu shikenan kai ya gama amfani a gurinka shi ke na ta tashi sai ka watsar da shi saboda bai daman ga abin da ka maka lemar kuma ka samu ko kuma a'a ya ci mulki ne na siyasa ya ci mulki ne ka je ka makale masa ka matsa masa sai da ya zama abokinka to za ku bata da ya sauka kaga abubuwan da kake samu da ka daina samu shikenan sai ku bata to shine wa in tara fihi shi yasa alhamdulillah masu tuhumar mu akan muna san shehunan mu da yawa kasa haka suke faɗa wani lokacin ma sai muna fifita shehunan mu kaza kaza kaza to dalilin da yasa har yanzu suka kasa cin nasara karkare da karka rage su waɗannan shehunan namu muna bin su ne saboda sun ba Allah muna son su ne saboda suna son Allah muna son su ne saboda su masoyan annabi ne sallallahu alaihi wasallam to wannan soyayya ta sa muke son su shi yasa duk wani shehin da ake so a sauke shi akan wata daraja da Allah ya bashi za ka ga ba a samun nasara shi yasa duk yadda za a yi kokari don a ɓata shehunne a zubar musu da mutunci za ka ga ba ta yiwuwa ba ta yiwuwa saboda me su masu su suna son su ne saboda Allah su masu su ne suna son saboda Allah saboda haka shehunan mu muna son su ne saboda Allah muna son su ne saboda manzon Allah kuma sun rike Allah sun rike manzon Allah ko ba su rabu da su ba shi yasa kuma ba ranar da zamu daina son su ba ranar da zamu daina girmama su idan kuma shehi bayan ma yayi wafati ya rasu kaga ana manna hotunansa kana masa bakin ciki kana masa hassada to bara da zamu daina saboda me shi ya riga da matukun da ya mutu ballantana kace wata ran zai dawo a layin wannan san Allah da manzan Allah mu ma mu bar shi a ya riga da ma ya mutu yayi ayyukan da zai yayi wa Allah da manzan Allah aiki ya tafi saboda haka aikinsa an riga da an yi stamping an karba aikinsa saboda haka duk wanda ka so shi ba dan Allah ba to wata ran sai kun bata da shi eh duk wanda ka so shi ba dan Allah ba wa in tarafihi idan shi wannan abokin naka wa in tarafihi idan kaga alamun kuma wani wa in tarafihi nan fa hatta shehun nan ma za su shiga ciki shehi ne bayin Allah ko malami ne malamin ilimi malamin ilimi mai koyar da mutane ilimi ko malami ne na alkur'ani mai koyar da mutane alkur'ani ka gan shi cewa lalle lalle wannan mutumin Allah ne mutumin arziki ne to kai ma'amala da shi kuma kai ma'amala da shi din dan Allah eh wa in tarfihi asarar rashadi idan kaga alamun shiriya tattare da shi to faja alaman tu'aki ka sanya wanda zaka yi abota da shi din nan ko yan uwantaka ko badadita da shi fafin rahama ne saboda Allah wala ta'dil bi taqwallahi shay'an وزر اتباع أصباح السياخ ولا تعدل ولا تعدل ولا تعدل kada ka daidaita shay'an wani abu bi taka wallahi da tsoron Allah duk abin da zaka yi zama tsoron Allah shine a gaba duk abin da zaka yi ka kalla tukun ka ga yaya al'amarin Allah yake cikin wannan abin wala ta'dil shay'an kada ka daidaita wani abu bi taka wallahi da tsoron Allah wazar itiba'a ashabis siyaki wazar ka rabu da itiba'a mabiyan ashabas siyaki ma'abota kururuwa da ihu eh shine ashabus siyaki eh ashabis siyaki ma'abota siyaki kururuwa ka rabu da ma'abota kururuwa da ihu da sauran abubuwa na ashariya da sauransu shine a gaban su shine wazar rabu da ashabar siyaki ma'abota kururuwa amma wannan duka kururuwar yake ya sa dai a siyak shine kururuwa ko ihu da makamantansu ko irinsu abin da shafi rafkanwa yana na jiya rabu da duk wani mutumin da kaga addini da sako-sako a wurinsa ashabu siyaki ma'abota rafkanwa ko ma'abota ihu da kururuwa eh to ka rabu da irin wannan abu mutanen alaika bi taqwa alaika bi sunnatin fi kulli halin wada an kalmalalata wattaraqi alaika bi sunnatin fi kulli halin wada an kalmalalata wattaraqi malam yace alaika bi sunnatin ina roƙonka ina maka gargadi alaika bi sunnatin ina maka gargadi cewa ka rike sunna fi kulli halin a kowane hali duk abin da zaka rika yi to ka rika bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yaya annabi yayi kaza sai kai maka kwatanta kai gurgurdan yadda zaka iya yi eh saboda ita sunna kowa yakan bi ta gurgurdan yadda zai iya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin wani mutum ya ce zai iya bin sa kwabo da kwabo sai dai kowa ya iya yi da zai iya yi sunnonin kuma da yawa in ka rike wata kana yi to kar ka ce dole sai mutum ya dawo kan taka ka san yanzu matsalar da muke samu kenan sunnonin da yawa sun miliyan idan mutum ya ɗauko wasu sunnoni kwaya biyu ko uku ya rankaya sai ce kai ma dole sai ka yi irin ta wanda wannan sunnonin da ya ɗauka guda biyu ko uku ba lallai ma su zama sunna misali ya ɗangela wando sai ce kai ma sai ka ɗangela wando don aka zo tuhumar tukun ɗangela wandon ma sunna ne ko ba sunna ba to anan ma rigimar tukun take ko dan ya kafa gemu shikenan sai ce kai ba sai ka wannan shikenan sai a tattara sunnoni miliyan a zubar akan sunnoni biyu a dangela wando a kafa gemu to ba irin wannan sunnar ake nufi ba eh ko kuma dai sunna kowa irin tasa kai ka iya dangela wando a wurin ka kai sunna ne to mun ji taslimul jadal mun maka taslimi to mun ji ba mun sallama ba to shikenan mu kuma mu riki sunnar zikiri eh ba haka nan Aisha radiyallahu ta'ala anha ta faɗa ba tace rasul kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah fi jami'i ahyanihi murke sannar zikiri muka je lahira sai a dauki la ilaha illallah guda daya sai a dauko dan gilallan wannan ka dora akan mizani in ma ta tabbata sunnar ne kenan saboda haka dai a kula da kyau wala ta alayka bi sunnati na hore ka da rikon sunnar ma'aiki sallallahu alaihi sallam fi kulli halin a cikin dukkanin halinka daga cikin sunnonin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akwai cika alkawari a same ka mai cika alkawari kar ka zo kana ahli sunna ahli sunna amma baka cika alkawari da an baka amana ka cinye eh fi kulli hali wada an kalmalalata wada an ka karabu da almalalata kosawa shine kamar nauyin jiki wajen ibada shine almalala shine kosawa kosawa ka rika duk wani abu na ibada cikin kasala shine wanda an kalmalalata ka rabu da kosawa cikin ibada wattaraki da kuma sakwa-sakwa shine attaraki sakwa-sakwa da jinkiri shine wanda an kalmalala almalala shine kosawa kana yin abin sallar kana yin ta dole dole kana Allah Allah a samu ai a gama to wanda ya fuskanci ransa irin wannan abun yaga shi baya iya bin liman ma in ba liman mai sauri bane to lalle ya dauki carbi ya kama istighfari wada an kalma lalata ka rabu da kosawa wattaraki da kuma sakwa-sakwa da aikin ibada za ka yi hekar ganin sai gobe a'a sai jibi a'a sai gata fa kai fatana lushe duniya sururan mata tarmur ta kafkifu kalfiraki wa kaifa fa kaifa tanalu fi dunya sururan mata tamrar taqafkifu kal firaki fa kaifa ta yaya ne ne tanalu sururan zaka samu farin ciki fi dunya a wannan duniya ta yaya zaka samu farin ciki a wannan duniya mata tamrar duk lokacin da kai rashin lafiya ka zamto baka da lafiya ko dan zazzabi ya kama ka ko wata irin malaria ko ciwon kai shine mata tamrar duk lokacin da ya zamto ka dan hada da dan wata rashin lafiya taqafkifu sai ka kama makyarketa shine taqafkifu kaga ai wannan kalmar ma kalmar ma ai nauyin kalmar ma ya nuna cewa abin fa an dan ewa taqafkifu kaga ai kalmar ma tana nuna maka cewa akwai matsala to mata tamarar duk lokacin da kai kai wani rashin lafiya taqafkifu sai a ganka kana ta makyarketa kalfiraki kamar dan shila amma ita kalmar wannan firak din firak shine wanda muka karanta shi a cikin daliya wa farkaha huna hunaka alfirak sune ƴaƴan tsuntsaye ƴan ƙanana ƴaƴan tsuntsaye ƙanana sune firak ba sai ƴaƴan shila ba tsuntsu kowane iri ne inda yi balarabe ka ce firak farku shine shine wannan dinsa shine mufradinsa farku shine mufradin sa in dai balarabe kace masa firaku to ya san ƴaƴan tsuntsaye ne ƴan ƙanana ƴaƴan shila ƴaƴan tsuntsaye ne ƙanana wanda ko gashi irin basu gaman nan ba to za ga mutum da yadda ya kai ga girman kai da wani abu da da haɗu da rashin lafiya sai ga an fara wayyo wayyo wayyo shine mata tamarar duk lokacin da kai rashin lafiya ta kafkifu sai ka kama makirkita kalfira ki kamar dan shila to ta yaya za ka iya tawaye Allah a irin wani halin wa kaifa tagurruka ad-dunya bi izin wa ayyamul hayati ilan silakhi wa kaifa ta yaya ne ya kai dan uwa ta gurruka duniya duniya za ta rude ka bi isin dan ka samu wani girma na duniya saboda ka samu wani kuɗi ko ka samu wani mulki shine wa kaifa ta yaya ne ta gurruka duniya duniya za ta rude ka bi isin dan ka samu wani girma shine ko na dukiya ko na mulki na zahiri wa ayyamul hayati gashi kuma alhali ranaku na rayuwa ilan silahi ana ta zare su ne ilan silaki al'in silaku shine wani abu yana daura guri daya sai ka zaro guda daya hausawa sun yi gaskiya suka ce wai zara ba ta barin dami in aka dauko damin gero ko damin dawa aka ajiye yau a zari biyu jibi a zari ka samu babu idan ka samu wasu kudin ka dubu goma ashirin talatin hamsin dubu ɗari ka ajiye yau ka zo ka zari naira goma gobe ka zo ka zari ɗari biyar jibi ka zo ka zari dubu ɗaya sai a waye gari sai ga babu komai a wannan gurin to shine wannan irin wannan abin yake gaya maka ya ce wa kaifa ta yane ne kai dan uwa ta gurruka duniya duniya za ta rude ka bi izin da wani girma da ka samu wa ayyamul hayati gashi kuma kwanaki na rayuwa ilan silaki suna ta zaruwa ana ta zare su yau an zari kwana ɗaya in kwana dubu ɗari za ka yi yau an zari kwana ɗaya saura dubu an maka an barka da tara tara jiba an zara an barka da takwas a ƙarshe an sake zara a haka shi kenan sai ka dawo zero ba ko sisi eh wannan abin wannan abin ina tsammanin masu kamar kamfani na jam jarabawa da ake ta shiga jami'a jam ina tsammanin irin waɗannan abubuwan suka kalla da ka zo ka zauna a gaban kwamfuta za ka yi jam kana buɗe ta sakan zai fara amfani zai fara motsawa kana jarabawa ana gaya maka sauran ka minti kaza ko ka gama ko baka gama ba kawai za ta yi submitting da kanta ta rufe kanta wannan wannan tsari na jarabawa jam ba abin da suka kwaikwaya in ba aiki irin na rayuwa ba ana buɗe ma in awa ɗaya za ka yi awa biyu za ka yi kana buɗewa sakan zai fara motsawa kana yi ana gaya maka kuma wannan lokutan yana cika ka gama jarabawa ka gama jarabawa shikenan ka gama kawai to shine to wannan shine irin tsarin wa kaifa tagurruka duniya ta yaya duniya za ta rube ka bi izin saboda wani girma wa ayyamul hayati gashi ranakun rayuwa ilan silaki suna ta zaruwa ana ta zare su ana ta zare su yau an cire ɗaya gobe an cire ɗaya jibi an cire ɗaya kullun raguwa suke wajin lisururi hafi ma a hidna gururun kalbina ya alassi baki wajin lisururi hafi ma a hidna gururun kalbina ya alassi baki wajin lisururi ha mafi yawan sururiha farin cikin duniya fima a hidina kamar yadda muka saba shine fima a hidina kamar yadda muka saba ma'ana kamar yadda dai muka sani kuma yake faruwa a aikace shine wajillu sururiha mafi yawan farin cikin na duniya fima a hidina cikin abin da muka saba da shi gururun kawai rudi ne shine gururun rudi ne kawai kalbina kamar gini ne ala sibaki akan toka kaga kuwa ala sibaki akan kanwa eh asiba kanwa amma dai da kanwa da mai gini da kanwa da mai gida da toka kusan uwarsu ɗaya ubansu ɗaya hausa ma suna cewa tubalin toka ko amma nan asibakin nan kanwa ce amma dai ita ma ba ta karɓan gini eh wajillu sururiya mafiya yawan kusan wajillu ko kuma ka ce wajillu sururiya mafiya yawan farin ciki na duniya fi ma a hidina cikin abin da muka saba da shi gururun ruɗi ne wani abu ne wanda za ka gan shi ba gaskiya ba ne kalbi na kamar gini ne alas sibaki akan kanwa ana yin ginin shi kenan da ka kwaba ta kayi ginin tana bushewa shi kenan tana bushewa sai iska ta ɗebe ta wa aksaru rahikiha iz law fahimna mashubun bil bika'i wa bis suraqi eh wannan kalmar da na fassara a baya da suraq waccar eh wata wannan wannan siyakin nan ba ashe ba na kururuwa bane sai dai mu fassara ta da rafkanuwa amma asalin ashabi siyakin nan sunayen wasu dabbobi ne eh wa aktsaru bahikiha mafiya yawan dariya ta duniya iz law fahimna da mun fahimci menene ma'anar wannan dariyar mashubun za mu samu wannan dariyar an kwaɓa ta bil buka'i da kuka wa bis suraki da kuma kururuwa duk abin da za a yi dariya saboda an same shi to za ka samu akwai wani abin kuka kuma a jiki mota ce aka saya ana taiwa mutum murna ya sai mota ya sai mota to akwai abin kuka a jikin motar shi ne za ta iya yin accident ta kashe shi shi kenan sai a dawo ana kuka mata ya aura yana farin ciki ana yirri yirri to akwai abubuwan kuka a ciki za ta iya kuma gobe ta zama ba ta da lafiya shi kenan kuma shi ma sai a fara kuka ko kuma ta mutu sai a fara kuka to duk wani abin da ka gani na farin ciki na duniya to za ka samu kuma bayansa wani abu zai iya tasowa kowane lokaci kai koma ya sake ta duk ana yi aiko to wa aksaro bahikiha mafiya yawan dariyar duniya in kaga ana dariya ana farin ciki izlau fahimna da mun fahimci wannan abun mashubu wannan abun an kwaba shi bil bukai da kukawa bis suraki da kururuwa duk abin da gani na farin ciki to zaka samu kuma akwai wani abu na bakin ciki wanda wani abu ɗaya na baudewa sai kaga an kama bakin ciki wa qada amiya bin adama la yaraha aman yublihi an wirdin nuqaki wa qad amiya bin adama la yaraha aman yudlihi an wirdin nuqaki wa qad amiya bin adama hakika dan adam ya makance la yaraha baya ganin wannan abin da ake gaya masa na cewa duk wani abu na duniya akwai matsala a ciki shine wa qad amiya bin adama hakika dan adam ya makance la yaraha baya ganin irin waɗannan abubuwan da muke masa ake ta masa nuni a kansa duk da ya sani akwai matsala amma kawai shi dai ya samu ko ta halin kaka in ya samu zai zauna lafiya ba zai zauna lafiya ko shi dai a bashi kawai aman wata iriyar makanta yudulihi wanda wannan makantar za ta batar da shi an wirdin nukaki daga shan ruwa ruwa mai annukak shi ne kamar ka ce ruwan karau ruwa garai-garai shine aman wata irin makanta na yudulihi da za ta batar da shi an wirdin nukaki daga gangarawa shan ruwa nukaki ruwa tatacce shine an nukaki tataccen ruwa shine ruwan alkausara makanta za ta hana mutum ya aikin da zai sha ruwan alkausara shine aman wata iriyar makanta yudulihi da za ta batar da shi an wirdin nukaki daga gangarawa a sha ruwa mai tsarki fakalla sun makalla kada amaita aman afada ila samami simaki fakalla ya ce a aha shi ne kalla fakalla a aha sun makalla Allah wadai kada amaita hakika kai dan adam ka makance aman wata iriyar makanta afada wadda za ta iya kai ka ila samami simaki zuwa ga makancewar kofar kunne da zuciyar ce ta makance amma yanzu irin wannan makantar ta kusa ta kai kama zuwa ga makancewar ma'idan gaba daya eh shine walau sha Allahu la zahabu bi sam'ihim wa absirihim kenan aman wata iriyar makanta ne afda da za ta iya sada mutum ila sama simaki zuwa ga makancewar kunne na zahiri da zuciya ce ta makance amma wannan makantar in ta yawa sai zama har idan ma yana fama ya makance ya kasa gani wallahu a'lamu